أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد أيها المستمعون والمستمعات نحن نحييكم بتحية الإسلامية وهي تحية من عند الله مباركة طيبة أولها سلامة وسطها رحمة وآخرها بركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala tsira da aminci ya ƙara tabbata ga farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam kuma babu shakka yan uwa muna wa Allah madaukakin sarki godiya da farin ciki da murna da Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu a wannan lokaci a wannan rana ta talata da aka saba gabatar da nasiha da jan hankali da wayar da kai akan abin da ya shafi addininmu da rayuwa a nan gidan radiyo amfani reshen jihar da magaram jamhuriyar Nijar yau dai muna shida ga watan zulqa'ada ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma wanda Allah yake so mu yawaita ayyuka na alkhairi a cikinsu kuma ya ce fala tuzlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikin wayannan watanni masu alhurma da haka muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yawaita ayyukan alkhairi ya kuma nesantar da mu yin kurakure idan mun yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da ƙasar mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin kunci da damuwa muna fatan ubangiji ta'ala ya yi musu gabaki ɗaya babu shakka yan uwa yau ma dai za mu dawo akan mawdu'in namu da muka saba tattaunawa a kai musamman daga baya bayanan shine maudu'in da yake bayani akan abin da ya shafi tarbiyya tarbiyya islamiyya a sati biyu da ya gabata da muka tattauna tare da wato yan uwan masu bibiyarmu da masu ka contribution akan abin da ya shafi wato waɗannan tsare-tsare da shirye-shirye na addini mun tattauna ne akan abin da ya shafi tarbiyya muka ce tarbiyyar nan wato tara ta yi akan wasu ɓangarori masu yawa kuma muka ɗan zano su daga ciki kuma muka ɗan ambata kowa irin abin da ya kamata ya tashi da shi bayan mun tashi akwai waɗansu da dama da suka yi kira suka mana istishhadi ko kuma ƙarin bayani da kawo waɗansu dalilai akan babu shakka wannan maganar haka take idan waɗannan ɓangarori sun tashi da matsalolin da ke kansu na tarbiyya al'umma tana samun rabauta a inda in suka yi sakaki akan samun hasara da taɓewa ya zambilla muka ce tarbiyya matakin farko nauyi ne wanda ya rataya akan uwaye musamman ma uwa da kuma uba abu na biyu muka ce tarbiyya nauyinta idan ya tashi daga kan uwaye kenan bayan su akwai malamai malaman nan sai muka yi jimlarsu malamai na karatun zamani koyan sana'a da kuma malamai na karatun addini muka sanya cewa ba wai karatun boko ba har ma waɗanda suke karantar da ilmomi na sana'ar hannu irin su ɗinki irin su kafinta irin su aikin garaji da duk waɗansu sana'o'i waɗanda ake iya neman halal da su to a nan ɓangaren ma wayanda suke koya wannan sana'ar su ma malamai ne ɗaya suke da masu karantar da ilimi na boko ko in ce ɗaya suke da masu karantar da ilimi na addini su ma akwai nauyi da ya rata a kansu a kan su dafa su taimaka don a ga tarbiyya ta ginu a kan al'ummar musulmi wannan shine mataki na biyu kenan idan ka tattara su mataki na uku muka ce tarbiyya ta ratayu a kan masu kuɗi mawadata wayanda Allah ta'ala ya bawa hannu da shuni kamar da malam Bahaushe yake faɗi to idan ana son tarbiyyar al'umma ta samu tafiya daidai to sai sun sauke nauye-nauyen da ke kansu na agazawa da taimakawa da tallafawa da tausayawa da kula da halin da waɗansu waɗanda ba su da shi suke ciki a inda ɗan tura su za su yi kaɗan su samu su tsaya da ƙahawunsu idan suka yi sake suka yi sako-sako ba su ɗan dafa ba to sai a samu naƙasu sai tarbiyya ta faɗi a wannan ɓangaren ta lalace kuma ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai tambaye su akan wadatar da ya basu amma ba su yi wabasa sun kama al'ummar musulmi ta samu ci gaba ta bangaren su ba wannan shine na uku na hudu muka ce sai tarbiya akan hukuma kacokam ita hukuma wato duk lokacin da al'amarin ya tsallake uwaye ya tsallake malamai ya tsallake masu hannu da shuni to ita kuma fa ita ce za ta sanya karfi za ta sanya karfi da karfe ta sanya iko ta karya inda ba gaba don al'umma ta tafi daidai tarbiyya islamiyya ta tabbatu a cikin al'umma wato tun daga manya har ƙanana tun da akwai wani babban mutum ma za a ga bashi da tarbiyya to shi wannan duk da girman shi hukuma tana iya bashi tarbiyya eh dan waɗancan duk matakai ne za su bi na waɗansu mutane amma ita hukuma tun daga ƙololuwar sama har ƙasa tana da nauyin ta tarbiyyantar da mutum ta ladabta da shi ya samu tarbiyya kuma ingantacciya ta addini muka ce na biyar shine sauran jama'a gaba daya kenan kowa yana da wani nauyi-nauyi a kan shi shine ba zan manta ba zan yi tsaukaki akan na biyar kin wanda ba mu samu damar tattauna a kansa ba da muka tashi da nake cewa kowane mutum yana da hannu akan ya bada gudunmuwa don tarbiyya ta tafi a samu tarbiyya a samu ilimi a samu nagari daga baya wani ya bugo mai ke cewa wallahi akwai wani yaro wanda lakwal kinshi ta so ta lalace mai gadi na lakwal shi ya ba shi gudunmuwa shi ya kama masa ya yi tsaye ya ce mini yanzu haka wannan mutumin da ake magana ba magana yaro bane ake kumandan ne guda na jami'in tsaro a cikin wannan kasar har ya ambata mana a yanzu ma yana gari kaza yana matsayin shi na jagora shine shugaba a gurin mai gadi eh lakwalkin ta dauko lalacewa mai gadi ya kula da wannan yaron ko aka kyala shi akwai matsala shi ya dan dafa amma sai gashi ya ci gaba to akwai istishhadi da yawa da mutane suka yi mana shi yasa muka ce kenan waɗannan wato gabobi guda biyar ba za mu dawo mu ƙara tattaunawa dole akan su wajibi ne uwaye ku tashi da kokari akan tarbiyyar yaya wajibi ne malaman makaranta ta addini da malaman makarantar tsangaya karatun allo da malaman makarantar boko da masu koyar sana'ar hannu ku tashi ku ga kun ka gudunmuwa na tarbiyyar al'umma musulmi ta gino sannan kuma wajibi ne masu kuɗi ku dafa ku taimaka wa al'umma a ga an samu tarbiyya ta musulunci tana samun ci gaba ba ta barbarewa ba wajibi ne hukuma idan waɗannan duk suka kasa ta hango ga wata ƙofa wanda ba wanda zai iya sai ita to ta kama ta dage ta yi amfani da ƙarfin da take da shi don al'umma ta samu tsayewa da kafafunta akan tarbiyya haka kuma sauran al'umma gabaki daya wajibi ne kowa ya kama idan aka ce hukuma ina nufin hukuma ta autorite ta me ake cewa ta zamani ko kuma hukuma ta sarautar gargajiya har zuwa masu unguwanni duka waɗannan suna da hannu akan ingancin tarbiyyar al'umma ko kuma lalacewata kuma kullukum mas'ulun wa kullu wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa kullu ra'i mas'ulun an ra'iyati karkashin wannan hadisi za mu ga cewa kowa sai Allah ya tambaye shi wannan tarbiyya da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimaka mana kuma insha Allah za mu ba da mai kuro ga dan uwa malam Abubakar Lawan hafizahullahu dan ya yi mana fandasun akan wannan mas'aloli da muke so mu ci gaba da ainihin tattaunawa muna fatan ku mutane suna bibiyar mu za su kawo ta su contribution insha Allah fa litafadan mashkuran bismillah a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafsi alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حقيقة أكرمك الله لمرن تلبية abu ne wanda ya kamata a maimaita bayan an maimaita a ƙara maimaitawa a kullum ya zamanto an ɗauke shi da mahimmanci sosai saboda abu ne wanda ya shafi kowa da kowa a karnaku yanzu in tarbiyyar ta gyaru su shugabannin za su ji daɗi yawan kame-kame da yawan su tura wannan su je a kamo su wannan duk zai rage su ma wahalhalu da ɗawainiya duk za ta rage musu musamman kuma su uwaye su babu ma wanda za su yi jin daɗi kamar uwaye a karɓar a yau idan ɗa aka ba shi tarbiyya ta gari duk duniya babu wanda zai yi jin daɗin wannan tarbiyyar da aka ba ɗa kamar uwaye shi su ne na farko a cikin uwayen ma babu kaman uwa karmakalla shi yasa ake so ita uwa ta zamanto duk abin da za ta yi zama kaman tana ba ɗanta tarbiyya Mm.
ɗauko tarbi kaman tana koya tarbiyya ne Allah.
ta faɗi abu na alheri Mm.
ka ta faɗi na sharri wata uwa a uzubillah in za ta ce ɗauko ma sai ta sa zaki Subhanallah.
ajiye sai ta sa zagi ta hika za sai ta sa zagi to wannan kina ba shi tarbiyyar zagi ne Lumuna.
mummuna Mm.
a lorke da ya kamata lokacin da zaki ce ɗauko ki hudu wata kalma ta alheri Mm.
aje ki hudu wata kalma ta alheri a yau in ɗaya ya zama na garba duk duniya Mm.
ko kyauta zai yi akar makalla sai ya tambayi mahaifiyar shi Allah.
ko baban shi zai ma kyauta akar makalla wannan Mm.
sai ya tambayi mahaifiyar shi saboda ya yi kusa da mahaifiya kuma yau yaro in ya lalace kuma babu wanda zai yi jin zahi kamar uwa Mm.
saboda uwa ha- ita ma hau bahaushe ne yake cewa sai ya kalle barawo sai ce Allah tsine wa uwa- uwar barawo Subhanallah.
ba uban barawo ba Uwar ake ci.
uwar ake cewa saboda an san kaso da- tasa'in cikin ɗari ita tarbiyya wani akwai gudunmuwarta da ya lalace Mm.
halo in ya zama nagari akwai gudunmuwarta da ta Ya bashi zama na gari.
ya zama nagari Gaskiya ne.
kenan musamman uwaye mata ya kamata mu shiga taitayin mu Mm.
mu zamanto duk abin da za mu faɗa mu haɗa alheri Mhm.
kan mu faɗi sharri Mm.
saboda yaro da ya ji a ƙwaƙwaro shi a rai sama take Mm.
ma'ana tana harrance a ƙwaƙwalwa abin da ya ga mahaifiyar shi tana yi wallahi shi yake Mm. Musamman ma zagi malam.
musamman maza Ina kamar wasu na ga ba wani matsala bane.
wallahi suna shi ganin kuma a nufsa wasu ya ce sababul muslimu fusukun Gaskiya ne.
wato ka zagi musulmi ma kamar ka aikata fasikanci Mm.
ka fita daga shari'ar Allah kenan Gaskiya ne.
fita daga shari'ar Allah shine fasikanci kenan zagi shi kai shi babbar illa ne wanda uwaye mata yau gani suke su kamar burgewa ne a dauki a shari'a a laftawa yaro kaga wannan babbar matsala ce gaskiya Allah sa a gane na ami akramakallah kenan lamarin tarbiyya in yaro ya gyaru wanda za su yi jin daɗi na farko uwayen shi musamman uwa sannan uba an samu akramakallah wata kissa wani yaro ya zama nagari ya yi kuɗi a saboda ya samu tarbiyya sai kai mahaifiyar shi makka ta je ta yi aikin haji to yanzu galiban shi yaro wanda ya shaƙu da mahaifiyar shi wanda yana da tarbiyya duk abin da zai yi sai ya tambayi mahaifiyar shi gaskiya to ne yanzu yake so shi ma ya ma uban ta goma shi yanda ya kai mahaifiyar shi ya kai uba ya kai uban Mm.
shine to yace to ga kuɗi shi ma yana tambayin mahaifiyar shi ta bashi shawara zai kai baban shi Mm.
sai ta ce in dai ni ce za ka kai babanka ya ni aikin hajji Mm.
shi kenan sai ya samu uban sai ce zan zuba ma kuɗin aikin hajji kai Mm.
sai umar ya ce ni ban na son aikin hajji kar arme nake so a ƙara in ƙara Eh.
ya ne magana take ma ita uwa mai tace da fari ita yanzu a nan ya zo ba mamar shi Aha.
shawara zai kai baban shi aikin hajji Eh, ta ce ita kala ce a da farko ta ce babu matsala Aha.
shi kuma da ya je ya samu baban Mm.
shi yaron Mhm.
sai shi ya ce a ni ba hajji ba za ni to kuɗin hajjin na arme zan ƙara to kaji sai ya zo ya samu mahaifiyar tashi a kan Hello, ya haka.
ba ta Eh, shawara.
ya ba ta shawara ta ce to in dai kuma arme zai kara ban yarda ba to a dukiyar ka ban yarda ba ka bashi kuɗin ya kara arme sai dai yin aikin haji zaya wata sabuwa ce akar wakalla subhanallah to ai da kuma akar wakalla shi ai haƙƙin uban ne ko yanzu akar ya za a yi kenan kuma yanzu abin da za a akar wakalla Mhm.
shi yaro yana ganin kamar dole ya bi mahaifiyar shi Aha.
to ai kuma akar wakalla kun karanta mun Mhm.
a duk aiki in dai na alheri ne ai arme alheri ne a gaskiya ne zuwa babba aikin haji ma alheri ne.
Babban alheri.
shi kuma uba ya zaɓi ya yi arme Mhm.
to Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya ce wa uh, uh, kar ku bi su in suka nema ku saba ma Allah gaskiya ne kenan anan Mm.
shi mahaifi abinda zai yi alheri ne ita ko abinda ta ha- hana eh ta hana alheri ta hana alheri a idan kan dole a mata tawaye a nan gurin dole Mm.
ai Allah ma subhanahu wa ta'ala ya ce to ku bi su Mhm.
amma wa in jahadaka in ala jahadaka ala an tushrika bi ma ma laysa laysa laka laka bi bihi ilmun ilmun fala tuti'huma.
fala tudihuma Mm.
wa sahibuhuma fi dunya Ma'rufa.
ma'rufa Mhm.
ita uwa ta doge ta ce ai ita kawo ba aka yi ba yayi ba armi Ah.
sai dai a aike shi aiki haji Aha.
shi kuma uba ya ce shi kuma sai dai ya kara armi Mm.
abinda nake so a karmakalla nan muhalli shahid Mhm.
dan ya samu tarbiyya ne gaskiya ne a karmakalla kuma da zai yi alherin sai da ya zo ya samu mahaifin shi ya tambaye ta ya ta- ya tambaye ta Gaskiya ne.
ma'ana duk abin da ɗa in ya kai duk matsayin da ya kai Mm.
wallahi bai manciya da mahaifiyar shi inda ta bashi tarbiyya Allah akbar a karmakalla gaskiya ne idan bata ba da tarbiyya ba ka sai ta rika ba shi haushi ba hetar a haka ne karmakalla to anan ne nake so yin tsaukaki yan uwa ga dukkan wato nau'in shawara dama shawara ta kasu kashi daban-daban Mm, Ah, abinda aka ce dangane da abin da ya shafi aikin alheri mm, musamman ma biyar uwa bayyar uwaye kaga aiki ne na alheri ko Eh, musamman mahaifinka ka mishi abin da yake so da'a ne ga Allah subhanahu wataala tun da yayi umarni gaskiya to duk abin da ya shafi aikin alheri ba a shawara gaskiya ne akai eh baka shawara da kowa gaskiya duk yanda mutum yake kusanci da kai mahaifiyarka ce Mm.
babanka ne Mm.
matarka ne duk abin da zaka in dai ka tabbata alkhairi ne a wajen Allah Mm.
to nan ba a bukatar yin shawara Gaskiya.
shi aikin alheri so ake azartar da shi kawai na'am dan Allah madaukakin sarki ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum Mm.
ku yi gaugawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku Allah.
me yasa saboda wa jannatin arduha Allah ya yi tanadin aljanna Mm.
ga masu gaggauta ayyukan alheri Mm.
wanda fadin aljanna ya kai sammai da kasai ya tanada ta ga masu tsoron Allah Allah.
to duk abin da zaka yi wanda zai baka samun gafarar Allah tabaraka wa ta'ala da lada a wajen Allah Mm.
to a ka'ida ta musulunci ba a shawara na'am domin shawara ga wajen aikin alheri Mm.
tana rage aikin alheri ko ta jinkirta shi Allahu akbar.
eh wani in kace zaka ba shi shawara dan yana abokin ka wajen aikin alheri Mm.
sai ya hana ka Wallahi.
ko ya jinkirta abin Wallahi.
ina ga na sha bada misali wani Mm.
ah, yace yana so sayawa abokin shi gida na'am kuma sai ya tambayi abokin Mm.
amma wanda za a sayawa ya tambaya eh yace mala akwai wani muna tare da shi tun muna yara Eh.
abokina ne na'am amma yana so in saya mai gida a cikin ganin ya ka gani ka sawo gida a saya mai yace ba matsala na'am kawai sai je ke diba irin tsafin gidajen na tsafin na tsohon gari Eh.
irin wanda yake rubjeje haka yan ƙananan gida masu kunci Mm.
ya je ya kalli wannan ya je diba wannan kawai sai ya kaya gadawa alhaji ya ce ga wani gida nan an samu sai alhaji ya ce a Mm.
wannan uh, bai bai- bai yi ba Mm.
Eh, to Da kirki ya yanzu dai a kirki.
takaice dai Na'am.
har alhaji ya ga wannan ya kasa samu gidan Mm.
ya su kasa samu gidan da za a saya Mm.
sai ya je da kanshi sa aka mishi ta giya aka samu wata katuwar bila gida mai kyau da kyau shikenan sai ya je kira abokin ta to ga wani gida nan an samu an ce na sai da ni ina ga shi kamata mu sa mai gida yace a haba alaji Eh.
wannan ya mishi yawa la wannan ya mishi yawa la hawla wala ya za a saya mishi wannan gidan alaji wannan ai yayya ba irin wannan gidan ake saya mutane ba la hawla mutum talaka yana cikin gidan haya Eh.
kai ka ce haya yake eh ba shi mara da kanshi yace eh yace a ba irin wannan za a saya bari akwai wani gida wanda wannan kawai shine yace to mu je ya je diba wani dan karamin gida dan rabi wanda yake ru- rubjajje da yace to kaga wannan Mm.
aka saya mishi ya ishe shi zaman shi na duniya Allah.
talaka dama irin wannan shine daidai shi La haula shi kenan aka yi cinikin gida Allah.
ya kawo abin nan ya ce to tunda yanzu za a yi takarda za a yi me ban ban ake Ban, eh, eh, aka rauka.
yawa za a je a yi takarda ta ciniki na'am Eh, sai ka kawo kartakin ka saboda kai temon ne eh eh sai ya bada kartikin shi alhaji daidai sai ya sa aka sa sunan mai wannan kartikin Mm.
a jikin takardar gida shi wannan abokin da ya nemi tsohon gida kenan Ciya.
aka rubuta kawai wannan gida na- na ware ne Eh.
sai da aka gama komai sai zo mika mai takardun gida da kartikin ya ce to da kai ne zan sayawa La hawla kaga inna lillahi wa inna ilaihi kaga na farko Mm.
da yake yayi shawara da shi gaskiya da wani ne ma za a sayawa da haka ne Haka ne.
amma kaga ya dama kashi bala'i ko wallahi akbar na farko yayi jinkiri wajen samo gidan hallau kuma gashi kuma ya nuna aka sai gida wanda yake lalatacce kenan abin da nake so mu fahimta Mm.
malamai sun ce duk wanda zai aikin alkhairi gaskiya ne to kada yayi shawara ga wani inda ka tabbata alkhairin ne na'am a bayyane Mm.
yi kokari kawai kai yanzu kaga wannan yaro na'am ya zo yayi shawara ga ma'aikatan shi yasa samu kai cikin matsala gaskiya inda kawai biya mata yayi makka ta je shi kuma ya ce baba kai ma shirya ka je makka Eh.
sai ya ce a ni ban shirya zuwa makka ba aure nake so kaga sai aure bai ma san da wallahi kudin shi yayi ba Wallahi bai san.
amma yanzu kaga ya shiga cikin harkakai gaskiya saboda in ya bijire wa uwal akan wannan aka kawo wa uwal sobar zama eh to kullum in ta tuna da kudin shi aka yi sai ta dan ji wani ciwo tare da shi Gaskiya, kaga gaskiya, wannan gaskiya.
kaucewa karantarwa gaskiya.
addini wannan haka ne shi yasa ya samu kanshi a cikin matsala to Gaskiya.
uwaye uwaye ne babu sama da su Gaskiya.
abakai abakai ne babu sama da su yan uwa yan uwa ne amma dukkan aikin alheri in mutum zai yi Mm.
wallahi karka yi shawara da kowa kawai zartar da shi Gaskiya ne, shine akan mafi samun saukin Gaskiya samun rahmar ubangiji tabaraka wa ta'ala gaskiya ne a na'am kalla Allah saka da alheri Amin.
hakikatan akar makalla lalle tarbiyya umumu ce kowa ne ake so ka gudunmuwa shi Mm.
kowa Mhm.
da kamar yadda kuka faɗa akar makalla uwa da uba su ne farko malamai da malaman makaranta ta addini Mm.
da malaman makaranta ta zamani Mhm.
da kuma malamai masu koyon minize da hal da- makarantar tsangaya har ta tsangaya wannan ma aka- akwai matsala mala Akan za ga an turo yara Mm.
karatunmu na allo subhanallah uwayen namu Mm.
suna so yaro ya kula da karatu amma abin da ya shafi tarbiyya Mm.
da sallah ma sai ga yanzu lokacin magariba a nan garin malam Mm.
wala da kaga yaran kaya guda sun taru suna balo ko suna wani wasa sai ga almajirai ne an turo su karatu na allo to kai malam tunda an kasu hannunka amana ne fa Allah zai tambaye ka kai anta mas'ul bane dilla Allah haka ne dole ne ka kula da sallar su wasu yaran sun shekara goma wasu sun kai sha biyar wasu sha hudu kaga lokacin sallar magariba ba su damu ba kawai suna nan suna wasan su jira suke kawai lokacin baraye su shiga kawai kaga wannan Allah sai ya tambayi wato waɗannan malaman Mm.
da aka kama wannan yaron gaskiya ne dole ne yaro in an riga an kama shi har ka amsa Mm.
ka yi tsaye a kan karatun nan da aka kashi na alkur'ani ya yi kuma dole a matsayin shi na musulmi ko ba za ka karantar da shi ilimi na, na, na sallar ba to wajibi ne ita sallar ka koyar da shi ita dan shi yaro su ake koya masa sallar faratik hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ilmantar da yaran ku sallah suna shekara nawa suna shekara bakwai annabi ce ku koya musu sallah ba wai karatun sallah ba sallar gaba ɗayan ta kacokan ake so a koya musu annabi ya ce kuma a raba tsakanin su wajen kwanci ko yara mata idan sun kai shekara me ake cewa goma zuwa goma sai a haraba musu shimfiɗa haka maza su ma haraba musu shimfiɗa kenan a karantar da su sallah tun suna shekara bakwai idan suka cika goma aga suna sakaki da sallah su yara to sai a musu bulala eh manzo Allah ya ce a bulala duk tausayin manzo Allah kaje ya ce ai bulala ai ka san wannan gurin wata gaba ce mai karfi to ita sallar me yasa Allah yayi magana manzo Allah yayi magana akan tilastawa yara ita suna shekara goma sau tana daga cikin tarbiyya ita ce gaba-gaba a cikin tarbiyya inda salata tana ha anil fasha'i wal munkar duk yaron da yake salatin shekara bakwai ya riko da ita a shekara goma ba zai taɓa yarda ya bar sallah ba har ya mutu kuma in ku yana sallah to za ta hana shi duk wani alfasha da munkar duk wani aikin asha ba za ka same shi da yi ba dan rashin sallah shike ka aikin asha na'am malam lalle tarbiyya yanzu kai malamin allo da aka kawo ma yaro baba ya damka ma yaro wajen shi yanzu kai ne baban shi duk abin da aka umarci baban shi ya koya mai sallah ya koya mai addini kai ma yanzu abin ya dawo kanka gaskiya ne tarbiyyar wannan yanzu ta dawo kanka wajibi ne kuma in baka yi ba wallahi Allah zai tambaye ka in ɗaɗari aka kawo ma sai Allah ya tambaye ka a wannan ɗaɗarin da baka koya musu sallah ba baka ba su ba tarbiyya baka ba su ba addini yanda zaka ba ɗiyanka tarbiyya haka zaka ba almajiranka yanda zaka koya ma ɗiyanka sallah haka zaka koya ma ɗiyan wa'insu wanda aka kama ka ba su education ka ba su ilimi kuma kamar yadda aka ramaka Allah kuka huda ita sallan nan an yi ittibaki yanzu Allah bai caya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mur ahlaka bisalati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah kun ga Allah ce ma manzo Allah sallallahu wa mur ahlaka bisala ka umarni iyallanka da sallah kaga nan ba a ce ba manzo Allah ya umarci iyallan shi da azumi ya umarci umarci shi da haji kaza wata ibada amma sallah tun yaro yana yaro ake koya mai sallah kuma Allah sai ka magana arziki hallo idan ita sallah wata hanya ce ta samun arziki kuma Allah sai ka magana ƙarshen makoma ta masu tsoron Allah aljanna al'aqiba aljanna yace littaqwa kaga sallah ta kumshi abubuwa da dama kiran ta hana alfasha da munkar ta ba mutum samun arziki tattalin arziki duk gidan da aka kula da sallah wallahi ba talauci zai yi wahala ka ga gida an kula da sallah wallahi gidan talauci amma mai gida akwai wahala sannan kuma gida ne wanda za a samu tsoron Allah za a samu takawa wanda shi ne babban difilam daga cikin difilam na biyu da ake shigar da mutane aljanna an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam mafi yawa ya aljanna mai shigar da su yace abu guda biyu yace a husnul khulq wata kawalla kyakkyawar ɗabi'a da tsoron Allah kaga sallah ta kunshi ɗora mutum akan kyakkyawar ɗabi'a saboda duk mutumin da yake kiyaye sallah malam bai kisan gilla bai kowa wallahi a bai ba kuma da ya ka same shi yana sihiri yana tsayi gaskiya ne akram ba zai rika cin haram ba gaskiya duk wanda ga sallah ta ratsa shi duk wani aikin asha wallahi ba za ka same shi ba shi yasa dole uwaye ku tashi ku tsaya tsayin da ka ɗaya ku sai sallah halin da muke ciki a yanzu za ga sallar la'asar ta yi uwaye ba ruwansu ƴaƴansu suna ta helin baro suna baro suna ta suna kwallo ba su yi la'asar ba magariba ta yi sun tashi daga balan bayan magariba kuma an tsaya ana wani tattaunawa ta shigantaka da wani wai ba da horo na shigantaka har isha ta zo kuma yaro yanzu shikenan yayi wanka ya bashi abinci ya ci kawai shikenan ya shiga harkar shi wasu kuma kallon balo din ba yin za su yi ba amma suna nan za su je tun bayan magariba ko kafin magariba saboda ana wani mat a wata ƙasa ana wani cin kofin afirka ko na duniya ko menene za a ga sun je sun zauna sun sa wannan talabijin a gaba za a yi wannan awa ɗaya ko awa biyu ana ta kallon ana ta gardama a ƙare kuma a je a zauna a yi gardama kuma ta awa biyu ko uku halin ka ganin ma uwaye ba ruwansu kenan 'ya'yansu musan halin da suke ciki ba to gaskiya irin waɗannan abubuwan sai mun sa ido mu tabbata ƴaƴanmu lokacin sallar magariba sun yi isha'i sun yi asuba mun tara su sun yi azhar sun yi la'asar sun yi wallahi abin da muke nema kamar da Allah ce la nas'aluka rizqan kuma tambaye ka wani arziki ba Allah da kanshi yace nahnu musu Allah Allahu narzuquka za mu arzata ka saboda mi saboda sallar da kake da kai da iyalinka Allahu.
kuma aljanna kake nema ko eh Allah ya ce albashirinka wal aqibatu lit taqwa Taqwa. Allahu karshen Akbar.
ma can din ma na masu tsoron Allah Allah.
kai kuma kana daga cikin masu tsoron Allah saboda ka kula da sallah da iyalanka da haka malam dole ne a ƙara tunatar da mutane akan waɗannan haƙoƙi gaskiya aka Na'am.
makalla ashe duk gidan da aka rike sallah aka makalla Mhm.
alheri yana sauka gida yawa kuma duk inda adda ko shedan kuma in aka rike sallah a gidan Mhm.
wallahi ko shedan nubusa kusantar gidan Allah akbar kai an yi ittifaki lahiyar jiki Mm.
da duk wata guba da take jikinka Mhm.
da wata rashin lahiya da ta jima a jikinka an yi magani shuru an yi kaza an yi wallahi cika sallah ka gani Allah akbar bayan farilla yawaita nafila Mm.
wallahi an yi ittifaki a karmakalla duk wata cuta Allah akbar ita sallah tana maganinta kai duk wata bukata ma da ake nema a wajen Allah a koma ka bar komi kama sallah Allah akbar yanzu iyan namu da muke so su zama masu tarbiyya Mm.
su zama ma- ma- mutane su zama mutane na gari Mhm.
to bayan mu mun kula da sallah Allah kamar yadda malai faɗa Mhm.
kullum mu sa ido a kansa sallah Allah ya kai sallar azhar kai la'asar ka ganshi yana yi in bai yi ba ta shi tilas Allah yayi kai abin zai ma daɗi a karmakalla shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari yayi mai tsananin tsananta eh sai ya tafi zuwa ga sallah Allah ashe wannan magana ta ka ta tuna mun komai yana cikin sallah ne duk wani hallil mushkila wallahi idan kana so duk wata damuwarka da matsalarka Mm.
ta zamanto Allah ya kama ka sauki to kuma zuwa ga sallah kuma sallah Allah saka da alkhairi kuma wallahi a karmakalla in Mhm.
yaran wannan suka kula da sallar wannan Mm, rishi wai yawan hada da kake ma yaro bai yi kaza ba Mhm.
yanzu sallar za ta hana shi abu Allah ba ya ka ba kanka wahala ba kana sa ma kanka tansiyon a'a yaron shi zai ba ka ba shi korai sallah ba Mm.
ya koya kuma akar makalla duk wanda kaga yayi girma yana yawan sallah bai bai bari tana wuciya Mm.
to tun yana yaro an koya mai gaskiya ne akwai wanda ba zai girma ma shi sallar wala take ba shi saboda ba a koya mai bai na subhanallah shi da yayi sallah gwara ka ce yayi gudu ya je kilomita kaza la hawla wala shi kuma wannan sallar ita nishadi ma take sa akara Allahu akbar in ka fara ta in dai kai mai imani ne Mm, bakka samun hutu kamar lokacin da ka fara sallah ga hasken zuciya ga hasken zuciya a karan Allah.
kalla shi kuma kowa a duniya abin da yake nema mu samu hasken zuciya mu samu nutsuwar zuciya Mm.
kuma sallah ka gani Allahu akbar amma muddin kai baka kula da sallah ba diyanka ba wai kai ba ruwanka da su da su yi sallah da ba su yi ba Mm, yaronka in ka je kai sallah asuba Mhm.
ko kika tashi kai sallah asuba Mm.
to ta da yaran duk barcin da suke sai dai su ji haushi Allah haushin wannan daga ƙarshe daɗi zai zama gaskiya ne kan ki ce a bata musu rai a a tarbiyya ce ba Mm.
yanzu karshe in kuma bukya umarcin su da sallan nan Mm.
karshe wannan da ke cewa kasu ji haushi suna barcin su suna hutu to karshe ke za su mai da abin wahala ita ce za ta fara za su fara jin haushi ita za a yi insha Allah
shi yasa kenan idan ka diba janibi na uwaye da muke magana Mm.
wani aiki ne wanda ba wanda zai iya shi sai su shine sanya yaran su sallah gaskiya ne aka kula da yaro ya yi sallah gwamnati ba ta zo ba ta yi maka wallahi a karan Allah alhajin unguwarku ba zai zo ya maka ba zai zo gaskiya ha jama'a ko ba haka ba gaskiya jama'ar unguwarku ba sa iya tilasta ma ɗiyanka sallah ba wannan haka ne aka malamin makaranta ta boko Mm.
kai har ma ta addini ko Gaskiya.
sana alhannu ba zai zo tilasta ma ɗiyanka yin sallah ba wallahi haka kenan wannan wata mas'ala ce wanda uwaye su kaɗai da suke tashi su yi tsayin daga a kanta Gaskiya.
kuma idan sun yi ƙoƙari a kanta Mm.
to sauran abubuwan za su yi sauƙi Haka.
da haka wajibi ne uwaye ku kula da abin da ya shafi sallar ɗiyanku ya daga cikin babban nauyin da ke kanku shine tarbiyya Na'am.
dan ke ki yi sallar ɗiyarki ba ta yi ba kin yi aikin banza wallahi haka wallahi domin wannan mas'alar ta diyar take babbar mas'ala ce Gaskiya.
za ta iya halakar da ke ranar tashin alkiyama Gaskiya.
da yawa daga cikin mata uwaye ba su damar da 'ya'yansu mata su sallah gaskiya aka ba ruwanta ta isa ba sallar ba ta isa ba wajibi ne ta yi sallah ba wajibi ba ne bai dame ta ba kaga wannan babbar mas'ala ce Wannan.
haka uwayen ma maza da yawa su ba su damu da ya- sallar 'ya'yansu ba to kaga wannan wajibi ne Wajibi.
haka kaman yanda za ku iya ciyar da su Mm.
ku shayar da su Mm.
haka gangan jikinsu yana da ruhi abin da ke ciyar da wannan ruhin shine ambaton Allah madaukakin sarki Allahu babu ambaton Allah mafi girma kamar sallah babu eh utul ma'uhi alayka min alkitabi wa aqimus salata salata tanha anil fahsha'i wal munkar a Wala zikri.
wani gurin Allah ta'ala ce wa innaha lakabiratan Illa alal khashi'in.
zikiri mafi girma Mm.
wanda yake bawa ruhi Mm.
abinci gangan jikin dan adam ya rayu Mm.
rayuwa wanda Allah yake so shine sallah Allah da karatun alkur'ani mai girma Gaskiya.
saboda haka wajibi ne uwaye su yi tsayin daka akan 'ya'yansu rika sallah Gaskiya.
kamar yadda suke damuwa da ke sun ciyar da su daga jin yunwa Gaskiya.
haka ya kamata su damu da su ciyar da su ambatan Allah Gaskiya.
babban ambatan Allah na farko shine sallah Allah.
sai mu je zuwa ga malamai mana na'am akar makalla akwai malaman makaranta mm akwai malamai na addini mm akwai malamai na sana'ar hannu kamar yadda muka Na'am, faɗa haka.
akwai malamai na tsangaya Na'am.
waɗannan su ma suna nauyi-nauyi a kansu Gaskiya.
wanda kila abin yanzu ya fita daga hannun uwaye na hannunsu kamar yadda ka faɗa na'am akar makalla Mm.
to su ma dai hakikatan akar makalla Mhm.
su sani akwai amana ta tarra su Mm.
akwai abin tambaya ta tarra su saboda a yau duk iya wanda ya dauki dan shi ya kai ma Mm.
yana nihin haka bashi tarbiyya gaskiya yana nihin haka kula da shi yanda shi zai kula da shi idan lokacin sallah ya ka umarce shi idan wani abu kai ma ya zamanto duk abin da za ka yi ɗauko aje ka zamanto ka hudu alheri ɗauko ka hudu alheri saboda yaro yana a rantsa abin da kake faɗa kenan kai ma malami da malamin makaranta ta addini da malamin ya'ani zamani ya'ani mushina da madanduna a karmakalla da kuma malami mai koya milize ko kuma telanci wannan dukka kuma abin tambaya ne kan ku ce ayo ai mu ba ruwan ba diyan mu bane a'a wallahi a lokacin nan diyan ku ne da aka kai su wajen ku gaskiya ne kuma sai Allah ya tambaye ku haka ne kuma kai sunanka musulmi ke sunan ke musulma kina amsa sunan musulma Mm.
kai ma kana amsa sunan musulmi to abinda musulunci ya umarce ka shi zaka gaskiya ne musulunci ya umarce ka ka ba da kowanne ne ma tarbiyya gaskiya ne ka faɗi alheri ya koya kakka kiyaye sharrin dan kai ya koya da haka kenan yanzu wannan magana ta kamala tana nuna mana idan mu kuma da makarantu na boko na'am karka ganin cewa kai an dauki ka kai mushe ne ko ke madanci Mm.
yanzu muna cikin wani lokaci da ake sauka daya a kaddara a sauka daya na'am akwai lokaci na sallah wajibi ne malaman makarantar boko ku ba wa yara dama su mutu su yi sallah tabbata akan Eh, sallah azhar wannan wajibi ne a cikin lokaci gaskiya ba a ce batun da an yi program sai karfe biyu a garin da kuke Mm.
sallah azhar tana kamawa tun daga sha biyu da rabi na'am ko da minti ashirin ma ko karfe daya kace kai sai karfe biyu za a tashi yara su yi sallah Mm.
wallahi wannan amana ce sai Allah ya tambaya wannan haka ne haka idan aka kawo maka yaro kana karanta da shi kamar yadda malam ya faɗa a matsayinka na tela Mm.
idan lokacin sallah yayi dole ka dakatar da shi ka ce mai lokacin sallah yayi haka kai bakanike ne a matsayinka na shabda garage Mm.
duk yaran da suke karkashin ka Mm.
idan lokacin sallah yayi Mm.
wajibi ne kwatanta musu a ajiye aiki lokacin sallah yayi Allah.
wannan sallar tasu lokacin ba uwayen Allah zai tambaya don suna hannunka Mm.
wallahi Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka Allah.
haka kuma dukkan waɗansu ɓangare na ilmomuka Mm.
da za a iya ɗaukan yaro a kawo maka shi to wajibi ne kai mai gidan shi idan lokacin sallah yayi ka tunatar da shi lokacin sallah yayi kuma ka mishi umarni da sallah wanda shi zai sama ya maka biyayya wallahi haka inda ne.
yawa ubangiji da'a Wallahi.
ya bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu kaga sai ga kana jin daɗin mu'amala da shi a matsayin shi na karkashin ka Wallahi haka.
amma in ba haka ba sai a waye gari yara ne amma ba abin da suke sa maka sai taswiyan da damuwa da bakin ciki Wallahi haka.
saboda baka bar su sun bi Allah ba balle su samu Wallahi tarbiyya haka.
da haka kenan barantana kuma malami na addini shi eh, walkam kenan daman ya shi na karanta alkur'ani Eh.
ya ga inda Allah madaukakin sarki ya kawo ayar da Allah ya da malam ya kawo mar wa mar ahlaka bi salati wastabir alaiha ya karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ku umarni yara da sallah tun suna kaza ku ilmantar da su ku yi kaza kaga wannan shi ba ma sai an mishi magana ba kenan Gaskiya.
da haka muna fatan Allah sa kowa ya sauke nauyin da ke kashi aka maka la Na.
kamar yadda kuka faɗa Mhm.
akwai wani da aka samu jeje ne a suras Eh, mutumin kirki ne idan lokacin sallah yayi sai ya ce to kowa ya aji mu je mu yi sallah shi yake shiga gaba a karbaka Allah.
wallahi wani yana faɗa wani ma'aikaci daga ciki yace wallahi shi dalilin wannan bawan Allah shi da sallan ma wasa yake da ita ba ta dame shi ba ba ta dame shi ba amma dalilin babban shi shi ya kula da sallah kuma bai yarda ku- ku yi aikin wannan a lokacin sallah Allah.
ya ce wallahi dalilin wannan ya ce Allah saka ma wannan mutum alaihi amin Kinin- muna da Allah saka amin mishi akar alheri.
makalla kenan duk inda kake babba ka tara yara to daga lokacin sallah ce a aji Mm.
dan wani yana tsoro ya ajiye ka yi magana gaskiya kai ne kai ne babba Mm.
kai ya kamata ka shiga gaba Mhm.
ka je ka yi sallah kuma ka ce kowa ya aji Mm.
mukalla mana akar mukalla eh, saudiya Mhm.
idan lokacin aka yi kiran sallah Mm.
idan mutum cinikin miliyan zai ma Mm.
wallahi za ka riye shagon gaskiya Ka ce musamman baka ma siya.
a da dan ma Eh, abubuwa su abu- eh, lalace ya da lalace.
dole ne ka rihe saboda yanda ka ga Mm.
eh, jami'an tsaro za su rika yawo a da Allahu a irin wannan moto din irin na me me ake cewa Mm.
moto wanda irin na wanda ake tafiya gaban shugabanni mai jiniya eh wannan ana eh, ga eh, mutane ina su- shi su eh rihe lokacin katon nan ba sallah. eh in aka je aka dawo baka yi ba a da Mm.
baka ne shagon ka ba kama ka ake kaga duka wannan shi yasa kasar su ta zama to mai albarka albarka.
Allah madaukakin sarki kuma yalwata musu kuma ya ba su amu kwancin hankali Dalilin kana sa- yawo baka tsoron aka maka hari Wallahi.
da kudi a jihun ka baka tsoron barawo Allahu akbar salular ka ma baka in kaga ma wani ya dauke salular ka in ba sa ba mi hakuri da afirka ne wanda ya je ne ba dan kasar Ba dan can ba bane.
saboda mi sun kula da sallah Allah.
sai ya zamanto birni da kauye suna da tarbiyya kuma wallahi mutane ne za ga suna kokarin kiyayewa haƙƙin mutane Allah eh saboda sun kiyaye haƙƙin Allah sai ga mutum bai so ya cuta ma wani gaskiya ne.
eh wani abu za ya faru tsakaninka da wani ka mishi wata kalma wata rana ba zan mance ba Mm.
wani a taksi ya taba daukan mu Mm.
to sai muka samu rashin fahimtar juna da shi Na'am.
sai nake cewa wanda ke gaba Mm.
ya bashi kudin shi babu matsala hasbunallahu wa ni'mal wakil to wannan kalmar hasbunallahu da na faɗa ka san kamar da wasu ne kace Allah ya isa Eh, Allah ya san mu haka ne, haka to ne.
wannan abin irin yanda kaga hankalin shi ya tashi ya rasa yanda zai Allah.
dan me za ce shi hasbunallahu akan shi Ko- yaya ne saboda wannan kaza kaza hankalin shi ya tashi gaba da saboda as- an ce hasbunallah Allah.
kamar kace Allah ya isa mana Eh, kamar haka ne.
to wannan wani abu ne wanda yake gaga mu yanzu dan wani ya cuce ka kace Allah ya sai ya ce a dama wani ya riga yaka eh daman kai man dan Allah ya saka yi Dama dama wani ma Allah ya ce ya yayi isa wannan kaga wani ma malami ya yake cewa ta wancan ce ta kama ka Hallo.
shi yasa kake ga wannan ba laifi bace Wallahi ba haka ne, haka da haka duk wannan yana daga cikin tarbiya Mm.
da kuma samun kula da sallah shi yasa mutane suke kokarin kiyaye hakkoki kuma Allah ya sauka musu da albarka gaskiya ne na'am kenan su wannan shugabannu ko a ce manya wanda ma'aikata Mhm.
a tun daga mushina Mm.
da kuma malaman makaranta da kuma masu koya ya'ani sana'a Mm.
duka su ma shu- masu shugabannu ne shugabannin sai Allah ya su ma a tabbata nan sai Allah ya tambaye su Sahih.
kenan dole su kula da salo Sahih.
gaba ta gaba akar makalla Mhm.
bayan su malaman sai mun yi magana akan masu kuɗi masu da kudi su na'am to su kaga su bangaren sa ai ba sallah kawai na'am akar ba Allah ya dora musu ba Mm.
eh wannan abin da Allah ya hore musu na'am wajibi ne su zama suna taimakawa da shi na'am akar so da yawa zaka gani wasu daga cikin yara mm tarbiyyarsu ta lalace mm.
saboda rashin hali na uwaye gaskiya ne akar eh iyayenmu da kakanninmu da suka taso mm ba haka suke bada tarbiyya ba gaskiya ne akar sai ga mai kuɗi a unguwa mm shi yake wa ɗayan unguwa kaciya wannan haka ne akar dama na ambata wannan haka ne akar zai kawo mai sallatu duk wani yaron da ya isa mm za a kira shi a yi mishi kuma shi zai biya ai akar kai bal da waye mu mun gani a waɗansu garuruka mm aski wannan mm lokacin da ya za a ga wani mutum ɗaya ya kawo zami ya aji duk wani ɗan unguwa namiji dai mm za a kira shi a mishi aski kuma shi zai biya Allah kaga wannan ai ba magana yaro je ya dai kusko ya wani shaka zuwa ina saboda mi alhaji wane ne ya yi tsaye akan duk lokacin aski za a rika aski yara wannan kamar ina kama misali ne irin abin da muka tura iya da kakannu ma suna yi na bada gudunmuwa gaskiya ne ga al'umma saboda Allah ya baka hali gaskiya ne har nake cewa wani za ga shi yake yanka ma rago mm duk wani ɗan da za a haifa a unguwa saboda Allah ya bashi hali wallahi akar wani kuma idan sallah ta zo ba ɗiyan gidan shi kaɗai zai wa kaya ba gaskiya ne zai diba duk ɗiyan unguwar gaba ɗaya ya musu kwamfulilika duk wannan mun gani da idanunmu ne a nan Nijar kin tabbata arziki irin na da ba ma arziki mai yawa ba amma yau haka muke na haka ba kowa nafsi nafsi yake kowa na shi shi yasa suke kake dan kana da kuɗi a unguwa amma yaran unguwa haushin ka suke ji tabbata shi yasa wanda ya sha abin shan shi ya kai mai karo mm wallahi hama yake ga yanda za a dura maka Wallahi.
a kwaci kuɗi Wallahi.
ko a kashe ka ko a gama baki da shi saboda babu irin gudunmu da ka bayar tun da ya taso gaskiya kai kaɗai ne da iyalinka kake more kuɗinka Wallahi.
kenan shine muka ce su ma masu kuɗi suna da hannu a a cikin ingancin tarbiyya ko lalacewarta akar da haka wajibi ne su ga me ya kamata su yi a unguwar da Allah ya ajiye ka kana da hali Mm.
wata irin gudunmuwa zaka kawo wa yara gaskiya ne su samu ci gaba ta fuskar ilimi gaskiya ci gaba ta fuskar addini gaskiya ci gaba ta fuskar rayuwa gaskiya ne akar na'am kamar yadda malai faɗa hakikatan ya'ani masu kuɗi na unguwa Mm.
akwai haƙƙi a kansu wajen ba da tarbiyya sahih abinda Allah ya hore muku na dukiya da shi ne za ku ba da tarbiyya sahih akwai wanda akar makalla ya yi karatu Mm.
abinda za a ɗan biya mai kaɗan ya je ya yi da sakaratun Mm.
bai taka kara ya karya ba Haka ne.
amma wayan shi basu da shi bai da a haka za a gan shi ya taɓarɓarce kuma kai abinda in ka bada kai mai kuɗin wallahi ko kanka bai ciwo kai baka san ka ɗauka ba ma a Daga cikin cikin kuɗin ka dukiyarka.
yi baka san ba ma ka hudda Mm.
wani a abinci kadai a abincin wunin shi kadai wannan sai ya iya badawa wannan mutum ya je ya yi da sakaratu Allah amma kuma ya kiya Mhm.
sai dai ya zamna ya rika ai ɗiyan wani sun lalace Mm, yana a zaga su.
lalace shi akwai ala- akwai a hannunka haka ne tunda mi ka iya sa gudunmuwarka Mm.
ka ƙi kawowa kenan rashin sa gudunmuwarka tana daga cikin abin da ya sa wannan ya taɓarɓarci Mm.
wani sana'a ce bai da wani gashi ya iya sana'a abin da ɗan jarin da zai saya ba shi da ba shi da Mm.
uwayen shi ba su da shi bai da Mm.
kai kana da a madadin ka taimaka kuma wallahi in ka taimaka ma wani akar makalla Mm.
dalilin ka sai ka ga wani Allah mai arziki Allah arzikin da ya haina ka so ɗari Mm.
daga ƙarshe har ya zo ya taimaka ma haka ne akwai wanda muka samu a kar makalla ya yi karatu mahaifiyar shi ita kaɗai gare baban shi ya rasu maraya ne ya yi karatu haka yake caccamta wahala ba wadda bai sha ya yi karatu na balaki daga ƙarshe ya zama injiniyar wa kuma daga baya 'yan unguwa suke ce a ai yanzu ya kyale su shi yanzu ya yi kuɗi ya zo ya kama musu ma shi kuma wannan abin na rai ta rai ta na rashin kama mashi da ba a yi ba kama mai da ba a yi ba ta dai barin shi da shi shi da ya uwar shi.
ta dai barin shi da shi da uwar shi a karbar kallon ya hau nan wataran a- a- wataran kaza cikin wahala ya zama yanzu he da ya shahara a duniya amma yanzu suke kuka a Bai yo- taimake su bai ba.
taimake su ba kuma wallahi lokacin da yake wahala akwai masu kuɗi da yawa ba ɗaya bane ba biyu ba a goyi suna ganin shi suna ganin su yanzu da ya taimake da suka taimake shi akram Dole kallah ya ya mace da su taimaka- dole ya taimaka wa wani.
sai dole ya taimaka ya mance da su kuma akram malam yanzu fa ina ga in ba a yi hankali ba saboda kuɗin kojas Mm.
wallahi wani yaro sai tarbiyya ta lalace sai karatu shi ya sani kaga kojas akwai wata ban san ba mace ce aljana ce ko mutum ce kojas ni ban san mene ce Akram- kojas ba akram- wata kungiya tana nan Ya kojas ce, eh.
Ah, dan kuɗin nan da ake karɓa na kojas to su sun san amfanin shi dai zamu ce mu alhamdulillahi Mm.
eh, ba za mu ce mu san amfanin shi ba su sun san amfanin shi amma wallahi saboda wannan kuɗin da yawa waɗansu za su iya rasa ilimi saboda yaro zai je shi a ce kuɗin kojas kuma ya dawo gidan babu kuɗin kaga ran nan ba zai koma ba kaga ya asara karatun da aka yi ran nan idan aka zo examen aka ce an tambaye wannan karatun zai bada shi ba zai bada shi ba saboda bai yi shi ba wannan zai sa ya faɗa a jaraba ko ba zai sa ba zai faɗi sosai idan ya faɗi a jaraba zai zama mai yawo akan titi ko ba zai zama ba Zai zama.
idan ya haɗu da abokai mashaya zai sha ko ba zai sha Zai sha.
ba kaga kenan saboda kuɗin kojas ya janyo mishi lalacewa tarbiyya su ma da yake galibi ba za mu ce ba dai bisa abin da ya dace amma da yawa ba su da tunani ai akwai wani abin da ake dibo wani abu sai a kyale wani abu gaskiya lalle ne an sanya doka dole a bada kuɗin kojas amma bai kamata ba yarkin karatu yarkin da ya kamata a wa yaro kun a cikin kalas a ce wannan yarkin za a kora shi gida ya amsa kuɗin kojas gaskiya a bari an tashi a ce ya je ka gaskiya a bari in ya tashi a ce in za ka zo ka zo da shi mana Kala.
in ya zo kuma a bashi ilimi hallo a ce mishi ya ji ya amso ko a tura uwayen shi su zo ba ku biya kuɗin kojas ba amma sai ga ana ta kore yara a watsa su lokacin da ya kamata a basu karatu an tura su neman kuɗi kuma kuɗin da suka zai baban su ne zai bada shi ba yara ma ya ta yi neman abinci haka ne uwar ba ta da shi gaskiya ne kila uwar ma ba ta da ta ita ma ta tafi wani aikin ta daban kaga shi sai ya je ya tarda masu je ko ko yan me ake cewa wannan dan rufa da ake asa dan TV sha'awa Eh, shi kaga nan gudun sai ya je ya koyi lalaci ko ya tarda wasu suna balo tunda an ce ya je ya kawo ya je bisu sai ya je ya ta balo to duk waɗannan amana ce wanda ya kamata gaskiya waɗanda suke karantar da boko su ji tsoron Allah akan wannan Gaskiya.
wallahi suna sarwantar da ilimin yara suna lalata tarbiyyar yara ta fuskar dan abin da bai ta hakara ya karya ba wanda in suka jure ba abin da zai cutar da su kuma karatun yaro ya tafi amma idan ba su jure ba sun kori yaron ko sun aike shi karatun shi ya lalace kuma wallahi ranar tashin alkiyama kalki ga kin ci banza madan ko kai mu shi kaka ci banza ka ci banza ka kore dan mutane ya je ya lalace saboda abin da bai ta hakara ya karya ba wallahi sai Allah ya tambaye ka Tabbata.
kuma in ya lalace duk abin da ya janyo na bala'i na musiba akwai hannunka a ciki shi yasa ya kamata mu yi taka tsantsan a duk lokacin da yaran nan suke gaban mu san wata amana ce a gaban mu yaya za mu yi mu ba da amsa gaban Allah ranar tashin alkiyama yaya za ka yi an Allah ya tambaye ka game da duk yaran da aka sanya a hannunka tun daga farkon koyarwarka har karshe ya zama kana da hujjar da zaka bi Allah wannan shi ne abin da ya kamata mu rika tunani Gaskiya ne, akan akan Allah dai mu.
ta'ala ya samu dace kenan kai mai kuɗi da kake unguwa ka tambaya wanda ba su biya ba kuɗin koje suke mutum goma ne nawa ne kuɗin koje suke da ka Allah mutum goma ne ka hudda jika ka za ka bada ilama abakan ɗiyanka ilimi wallahi Mm.
kai ku tsaya ku ji wallahi akar makalla duk mai kuɗin da yake da kuɗi bai taimaka ma yan unguwan shi wallahi ko ya sani ko bai sani ba yan unguwa haushin shi suke haka ne wannan wallahi aka raba kansu kai ba ruwanka kawai daga kai he- kai he da yayanka he matarka kuma ga ɗiyan talakawa suna ke wallahi wani a gaban shi aka aihe ka ka zo kai kuɗin Allah ya baka ba wai dan ka yi shi ba ƙarhi ne Allah ya ko baka dabara ba dabara ba ka yi shi Allah kuma ya Allah ya fi son ka baka.
bane ba Allah ya san ka bane ya baka a'a ya baka ne dan ya jaraba ka ka taimaka ma wa'annan bayan Allah masu karamin ƙarfi wallahi wani in ilimi ne kai ko fara ba kai ba in wayo ne kai baka da ma a wajen shi in kaza ne amma Allah ya ɗauke kai baka wannan haƙƙi ne kai ma ka taimaka ma bayan Allah kurka shiga cikin gidan talakawa bayan Allah kurka tambaye su matsalolinsu abinda za ku iya ku yi daidai ƙarin ku Haka.
abinda duk ka bada komin ka ɗanke shi Allah ya gani Allah.
kuma ka taimaka komin ka ɗanke shi to Wallahi ka ɗanke akwai- ma ba iya akwai masu yi muna fatan duk wanda yake taimaka al'umma da dukiyar shi Allah saka mishi da alkhairi Gaskiya ne.
Allah ya mishi albarka ranar da muka tattauna akan wannan matsala wani ya bani labari yace wallahi akwai wani yaro a unguwarsu karatu ne zai je abin da za a je a zuba a karatun ya kai ina ga kusan miliyan guda ko kuma abin da zai tafi ne ina ganin Allah ya sa wani mai kuɗi a cikin unguwar ya zuba kuɗin Allah amma abin da zai ci a cikin yanayin tafiya da zaman shi ya gagara dole aka iya asara karatu kenan abin da nake nufi a nan gurin akwai masu kokari amma in ba an kama gaba ɗaya ba to kokarin masu kokarin yakan samu rauni gaskiya ne kaga zaka samu wani shi shirye yake ya taimaka gaskiya idan taimakon mutum ɗaya hannu ɗaya baya ɗaukan menene ake cewa zai ɗaukan ƙwarai jinka in ji malam bahaushe Na'am, haka.
eh kamar ba a ɗaukan ɗaki ɗauka- da- da hannu guda eh dole sai Eh, sai an yi Kankan- wannan ya kama wancan ya Na'am, kama haka.
to shine babu shakka mun san akwai masu kokartawa Mm.
amma wajibi ne kokarin nan ya zamanto na kowa da kowa ne kowa ya zamanto shirye yake ta ya bada tashi gudunmuwar sai ga Allah madaukakin sarki ya sa al'umma ta ci gaba to wannan kaɗan ne daga cikin halin da al'umma take samun kanta karkashin rashin wannan kaga mutum ya bar karatu na addinin ma diya su bari dan su je su nema kuma wajen neman sai ga ba a samun ba ba a yi karatun addinin ba haka karatun na zamani sai ga mutum saboda rashin gidansu a gidansu babu shi ba shi da bai san yadda zai yi ba shi ma karatun ya lalace kuma ya zauna shi bai amfani kanshi ba bai amfani wani ba duk irin waɗannan abubuwan yan uwa rashin kama wannan shine jagora sai mu zo kan abin da ya shafi gaba ta shugabanni duk da mun zo lokaci na ƙarshe na'am akar maka kenan su shugabanni akar maka Allah Mm.
hadisin annabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam.
wasallam manzo Allah yace man ra'a minkum munkaran Mhm.
falyughayyirhu bi yadihi Biyadihi, na'am fa in lam yastadi Mhm.
fa bi lisanihi Mhm.
fa in lam yastadi fa bi qalbihi wa zalika adaful iman iman Mm.
annabi yace man ra'a minkum munkaran duk wanda yaga ana munkari wani abin ki daga cikin ku Mhm.
falyughayyirhu bi yadihi Mm.
ya jirkita shi ya hana shi da hannu kawo sauyi da hannun da hannu akar maka Allah.
Mm.
to wannan fa haƙ- haƙ- haƙƙi ne na shugabanni shine na farko gaskiya ne saboda jirkita da hannu hana da hannu ba wanda zai sai shugabanni Mm.
wanda su suke da ƙarhin iko ƙarhin iko da ƙarhin sojoji da polis da kaza Mm.
ma'ana ashe duk wata ɓanna da ake a cikin ƙasa a karbaka Mhm.
shugabanni in suna gani suka kyale Mm.
wallahi sai Allah ya tambaye su Allahu akbar.
ma'ana duk wani wiwi da za a rika sha a karbaka Mhm.
da tramol Mm.
da duk wani abin shaye shaye shaye shaye Mm.
wanda zai kawo cakuɗa al'umma da ɓata al'umma to ai shugabanni akwai hannunsa a karbaka Mm.
tunda wajen shu- shigo da wannan ƙwayoyin da sauransu Mm.
ya ake suka shigo su shugabannin miye haƙƙinsu su kula da duk wani abu abin maye da zai shigo ƙasa ko gari Mm.
su kula kai shigo gaskiya ne sannan kuma su kula da masu sha Mm.
ya aka yi suke sha yanzu za ka iya samu akar makalla in wani sata ce ko wani za ka ga duk inda wani ya yi sata ko wani wannan kirm za a je a kamo shi Mm.
amma ga su yan kwaya a hili Mm.
wani wa'insu ma wallahi yanzu akar makalla ya kai kwaya a hili ake sha Ah, Allah.
to wannan ina eh, haƙƙin shugaban to da haka muna kira ga wayanda Allah bai shugabanci tun daga shugabanci na ƙasa shugabanci na region shugabanci na eh, jiha kamar mayor kenan musulmi da mayor central da ƙanana shugabanci na eh, gargajiya sarakunan gargajiya da masu unguwa to wallahi akwai abubuwan da wajibi ne ku kiyayewa al'ummarsu ku kiyayewa al'umma wato jinanansu kar a rika zubar da jinin al'umma Allah zai tambaye ku kowa sai ya kawo kokarin shi a wannan bangaren in ba haka ba Allah zai tambaye ku ku kiyaye wa mutane wato dukiyarsu eh Allah zai tambaye ku dangane da abin da shafi kiwon dukiyar al'umma ya mutane dukiyarsu za ta zauna ba ta sarwanta ba barayi ba sa sace musu wuta ba ta cinyewa ba a yawan asara sannan sai kun kiyaye wa mutane hankalinsu su zamanto masu hankali ba wawaye ba saboda idan mutum ya wawace a gida saboda shaye-shaye ya zama guba kuma shi mai koyi amfani kan shi ba zai amfani kowa ba kai balma sai ya hana ma masu amfani su amfanu dan akwai lokacin da zai samu matsala dole sai an tsaya akan shi wanda zai tsaya akan shi kaga ya bata lokaci a banza za a ga mutum ya lalace ya haukace saboda shaye-shaye to wannan shaye-shayen kar ku yi tsammanin ba ku da hannu a ciki wallahi duk wanda yake da shugabanci ko kai mai unguwa ne wajibi ne ga ka taka rawar gani akan yadda zaka dakusar da abin da ya shafi shaye-shaye a cikin unguwarka kana ce akwai wani gida na sh- na shan turamol ko na shan wiwi ko na shan shisha kala waye ga akwai wata kofar gida wanda ake taruwa a yi batsala kalka yarda a cikin unguwarka a ce akwai wani gida wanda an kama shi ana zinace-zinace da 'ya'yan mutane sawa'in 'yan boko ne ko matan aure ne ko ba na aure ba a matsayinka na mai unguwa Allah zai tambaye ka a matsayinka na mai gari Allah zai tambaye ka haka in sarki ne na gargajiya haka in mar ne haka in furefe ne haka in gubernar ne har abin ya kai kan shugaban kasa nan akwai abin da mai unguwa zai sani sarki bai sani ba kaga anan gudu Allah ba zai tambaye sarki ba mai unguwa za a tambaya akwai abin da sarki zai sani mer bai sani ba ko furefe bai sani ba ko gwamna a nan gurin ba za a tambayi gwamna ba kai sarki kai za a tambaya akwai abin da gwamna zai sani shugaban kasa bai sani ba kai gwamna a nan gurin kai ne za a tambaya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to wajibi ne wannan haƙƙin na wannan bangaren wallahi shugabanni su tashi su yi tsayin daka dan shugabanci da kake gani ba wasa bane ana shiga aljanna da shugabanci gaskiya ne yana daga cikin abin da zai sa mutane su huta ranar tashin alkiyama a ƙarƙashin inuwar al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai ita shugabanci na adalci Allahu akbar al'imamu adil
gaskiya ne hadisin abi hurairah mutum bakwai da Allah zai aje karkashin al- inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan na farko shine wanda Allah ya bai shugabanci ya adalci Allah adalcin shugabanci shine ka ɗora abu komi inda ya dace gaskiya ne ka kiyaye mutane dukiyarsu da hankalinsu da kwakwal da mai ake cewa da, da, da mutuncinsu karka yarda karka yarda a ƙarƙashin shugabancinka mutane a waye gari sun samu matsalar abubuwan na guda biyar ranar tashin alƙiyama ba za ka fita ba amma in ka kawo bakin gwargwadon abin da kake iyawa to la yukallifin lahu nafsan illa aha manzon Allah ma ya bar mutane a lalace Gaskiya.
zafi irin sayyidina Umar bai sa mutane sun canza gaba ɗaya ba gaskiya ne ha zira waye wani gida matar wasu suna caca yace na kama ka suke tuma mun kama ka gaskiya ya kai ya kama yace ya kai ku kama kai kuma ka kama mu eh ce, "Ma- na tura kuna saba ma Allah kuna caca suka ce kai ma ka shigo gida ba ta kofa ba Allahu Allah ya ce watu biyu min abwabiha abwabiha.
kaga wannan ke nuna kenan duk inda kake da zafi da karfin shugabanci akwai wanda ba za ka hana su badala ba Haka ne.
amma yi kokari ka kawo taka gudunmuwa Daidai ƙarfi.
in baka kawo ba Allah ya sani Gaskiya.
in ka kawo Allah ya sani wanda zai tambaye ka Allah ne wanda zaka mai hujja Allah ne kuma Allah.
inna rabbaka labil mursal Lalle.
Allah yana nan adam a wadakata lalle aka rabu kallon yawa dan haka ya kamata mu gyara gaskiya dole hawa mu shiga taitaye mu shugabannu ku rika shiga ungoyi Mhm.
inda ake badala a karmakalla sai ka samu unguwa wallahi wa'insu sun kama gida wa'insu ma manya ne a karmakalla a zo a yi ta kama ta ana fasikanci kuma hallo wai wai mai unguwa ya sani ya ki magana kuma ya shiru kuma ya yi shiru to nan kun gani a karmakalla shi yake da haƙƙi ya hana amma ya ki hanawa to marar aminku munkaran fari da yurhu Falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastadi fa bi lisani fa in lam yastadi fa bi qalbi wa zalika adaful iman ma'ana umuman akramakallah tarbiya kai an hada hannu wallahi malam yana daga cikin abin da ke damuna irin waɗannan abubuwan da ka fara kama gida a rika zina ko a rika shaye-shaye ko a rika kaɗe-kaɗe yanzu a garin nan kowa ya sani akwai wasu gurare wanda an ba wa wasu inci an ce incinsu ne incinsu ne wai karfe sha biyu za ta yi malam har karfe ɗaya na dare har karfe biyu kana so ka yi sallah ko karatun alkur'ani amma ana cashewa da irin wani kiɗa da waƙar batsa wanda baka isa ka yi barci da idan ka ba baka wallahi ko karatun alkur'ani zaka yi in dai har zaka cutar da al'umma Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka ranar Gaskiya ne, alkiyama.
Akram.
amma mu diba irin yanda a nan garin garin musulmi za a ba waɗansu mutane inci su zo su sa manya-manyan bab su kawo makaɗa ko su kawo kasar su sa a rika cashewa ana kiɗa ana waka ta batsa uwaye suna ji maza da mata suna ji ɗiya suna ji kuma wani abin a ce incis ne to wallahi wannan Allah sai ya tambaye shi gabanin da suke da iko sana wannan gaskiya ne ba inda wata doka a duniya ko ta dokar nasara ta bai mutum inci ya cutar da wani babu ka hana wani barci babu akramakallah ka hana wani ibada gaskiya ne ka sanya wani abu mai taratsi mai kuwa ka rika ainihin yin shi a cikin dare Allah madaukakin sarki ya ce ya bar mana dare don mu huta gaskiya ne akramakallah ya bayyana mana dare guri ne wanda ra- lokaci ne na hutawa na samun nutsuwa wani ba shi da lafiya wani hawan jini gare shi wani yana cikin radadi amma a zo a bar mutane suna ta kada kade to muna kira duk waɗanda suke da iko su hana wannan abin gaskiya wallahi wajibi ne su hana idan ba su hana ba masu wannan bannan suna da bannan su kuma su ma suna da zunubi Allah madaukakin sarki zai tambaye su ranar tashin alkiyama Allah ya sa a gyara kuma akramakalla duk inda za ga an ka unguwa an ka ana fasikanci ko ana kaɗe-kaɗe ko ana shaye-shaye mm.
to kamar ana ba yaran unguwan ne tarbiyya su rika haka da haka ne saboda da shi za su tashi sun ga wa'insu suna yi kuma an kyale su yau malam yana daga cikin abin da ke faruwa mafa yau aka ce an samu aihuwa a gida ko za a yi aure to go- gobe daren ranar auren nan ko sunan nan gobe to in ba sa ba ko yan unguwa kun shiga uku wallahi akram iyaye suna kallo ɗiyarsu za su je su ɗauko waɗannan babbabkin su zo su sanya kiɗa su sanya waƙa su ɗora shayi a rika shaye-shaye kai waɗansu har ma sigari suke sha wasu wiwi suke sha a gurin kuma uwayen suna kallo sai a ce wai sabga ci samu yara ne wallahi sai Allah ya tambaye su kiɗa haramun ne waƙa haramun ce kabar 'ya'yanka suka fito kuma suke yi banda ma haramcin kuma suke yi su ɗaga sauti ya cutar da makwabta wallahi babban bala'i ne duk mutumin da bai ba da haƙƙin makwabtaka ba ba na jin zai tsira ranar tashin alƙiyama akramakalla annabi sallallahu alaihi wasallam ma zala jibril alayhi hatta yusni bil jar Allah hatta zanantu annahu sayuris sayuris mala'ika jibril bai taba zawa ba sai ya manzo Allah sallallahu kashe da akan kula da haƙƙin makwabtaka annabi ya ce har nake tsammanin ma wata aya za ta zo a ce makwabci yana da gado a cikin makwabcinsa saboda yawan tunatarwa da ake mani to wannan ma ya kamata uwaye su ji tsoron Allah su hana ƴaƴansu irin wannan mummunan tarbiyya ta maguzawa shi ba ta bature yana wannan bai wallahi musulmi yana wannan bai tabi'a ce ta maguza marasa addini ka bar ɗiyanka a kofar gida suna kiɗa suna rawa gaskiya suna badala saboda kawai an samu za a yi aure a gidan ko suna wallahi wannan haramu ne kuma duk wanda yake wannan yana tuta al'umma wallahi ranar tashin alkiyama sai yayi bayani tabbata kuma zunubin da zaka samu wanda zai zama dalilin dan da aka haihuwa ya zama mara albarka saboda ka janyo tsinuwar Allah tun a lokacin aihuwar shi gaskiya idan aure ne za a yi a gidanka ɗiyanka za ka aura su ko yaranka zai yi aure ka sa aka zo a kwana ana mutane kiɗa a unguwa wallahi dalili da sababin wannan bala'in sai ya shafi zamantakiyar auren ɗiyanka ko ɗanka saboda ka cutar da mutane kuma sun yi Allah ya sa kuma sai ta kama ka da haka ya kamata mu gyara irin wannan mummunan tarbiyya akar makalla a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana sallan nafila Mm, Umar yana sallan nafila lokacin nan babu lasifika mm, manzo Allah ya wuce gidan Umar sai ya ji Umar ya daga murya yana nafila mhm.
ya wuce gidan Abubakar Mm.
sai ya ji Abubakar yana sassauta murya shi yana Allah ya akbar.
da sahe sai manzo Allah ya ce Umar na wuce gidanka naga ka daga murya Mm.
yace yo dan a tada kowa Eh, masu yace kar barci.
eh masu barci Mm.
kai kuma Abubakar na wuce ka dan sassauta murya yace ka dan daga ka dan kada yace dan ai wanda nake munajati da shi yayi Yana ji.
sai manzo Allah ya ce ma Umar Umar ka rage Allahu akbar.
babu lasifika ba Amma ya ce ya rage.
yace ya rage Kuma karatun alkur'ani.
kuma karatun da Qur'ani.
sallah.
inna lillahi babu lasifika babu bab Allahu da akbar.
baki ne yake yi amma annabi yace ya rage Allahu akbar.
saboda kana cutar da wanda suke makwabtanka Allahu akbar.
kenan wani ya kwana da jiya bai yi ba barci Mm.
wani abu ya same shi yanzu ba ya lafiya.
samu da Ko dawa.
hawan jini.
eh ko hawan jini Wallahi.
yanzu ya samu ya hau dan sarara Mm.
kai kawai ka zo ka tada shi wai ka ce a ai wai zamani ne ai lokaci Ko sabga ce.
ko sabga ce sabga ko ala ayi halin da yan uwa lokaci ya zo karshe yau ban barwa mutane waya ba ina ji sai ta satin gaba a duka waɗannan abin muna ambata su ne ba dan mu tozartar da kanmu ko mai yi ba a so muke mu gudu tare mu tsira tare duk abin da ba tarbiyya ta musulunci ba to ya kamata mu cire shi daga cikin rayuwarmu da kuma rayuwar ƴaƴanmu duk abin da musulunci ya kyamace shi ya kamata mu kyamace shi abin da addinin musulunci yake so ya ishe mu musulunci addini wanda ma faradna fil kitabi min shay inna shadi kake so in jin dadi kake so morewa kake so murna kake so duk idan ka riba cikin tsarin addini akwai ta to amma kadda mu zo mu rika wa Allah madaukakin sarki wato karan tsaye a matsayin mu na musulmi mu rika yin abin da ba tarbiyyar musulunci ba saboda haka wannan asara ne wannan kuma kuma da baya ne haka nan kuma gana da muke akan tarbiyya yan uwa duk kasar da kiga ta ci gaba ta samu diyanta sun zama to nagari idan tarbiyya ta lalace ta 'ya'yanmu ƙasar mu ta lalace yara me ake faɗi a Hausa manyan gobe manyan mana gobe.
da an ce yara sai a ce manyan Manyan gobe gobe, wannan to haka idan ne.
suka zama lalatattu ya za su zama to manya a gobe ba sa zama idan ka gama an samu dattijan banza fa yana yaro ne ya zama yaron banza Allahu akbar duk inda ga dattijan banza an samu tsohon najadu kamar da ake faɗi a Hausa ko Tsohon najadu.
to wallahi yana yaro ne ya zama lalataccen yaro gaskiya ne sai abin ya fi shi har tsufan shi ya zama to tsohon banza tabbata lokacin da aka samu yaro na kirki wallahi yana tsufa za a samu dattijan kirki Haka ne.
kuma shugabancin nan da kuke gani ƴaƴanmu ne za su shugabance mu na dama ƴaƴansu ne suka shugabance su mu ma mu ne muke shugabanta waɗansu kenan idan uwaye sun ba ɗiyansu tarbiyya na kirki ƴaƴansu lokacin za su shugabance su ƴaƴa ne masu imani ƴaƴa ne masu tarbiyya ai kowa yana so a ce wanda ke shugabancin shi yana da tarbiyya yana da imani to mun kamar yaran suka lalace kenan za su zama ta shugabanni lalatattu amma mu yi kokari mu zamanto su zama ɗiyan kwarai masu albarka sai Allah madaukakin sarki ya ba su shugabancin mu kuma sai su tausaya mana sai su yi mana abin da Allah madaukakin sarki yake so sai su zamanto masu tausayi masu taimako masu agazawa masu kawa dauki amma idan ba mu ba su tarbiyya ba lokacin da Allah ya ba su shugabancin sai su yi ta tafka mana bala'i da masifa kuma mu tsine musu kuma tsino ta koma kanmu saboda lokacin aka waye gari kai talaka kana zagi da shugabannin ka kana tsira musu albarka to ai ka shiga uku gaskiya ɗaya daga cikin magabata ce da za a ce ina da wata addu'a kwara ɗaya da ta rage mu daga ita ba zan ƙara roƙon Allah ya karɓa ba yace wallahi wannan addu'a sai in ɗora wa shugabanni ita sai in wa shugabanni ita in ce Allah ya shirye da shugabannin su zama na kirki saboda in shugabanni suka zama na kirki al'umma ta zama ta kirki gaba ɗaya in suka lalace kuma sun lalace gaba ɗaya da haka muna fata Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya shiryar da zuriyar mu ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu ya sa mu mu kama hannun ƴaƴanmu da jikokinmu da duk waɗanda suke ƙarshen maɗora su akan tarbiyya islamiyya Allah madaukakin sarki ya taimaki ƙasarmu Allah ya taimaki shugabannin mai ɗora su akan tafarki madaidaici Allah ta'ala ya kame hannayensu daga saban Allah ya kame hannayensu daga banna ya sa kuma su zamanto masu adalci kuma Allah madaukakin sarki ya tausaya mana Allah saukan mu da damana mai albarka muna fata Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya duk ƙasar da take cikin yaƙi da tashin hankali Allah ta'ala ya kawo musu ɗauki ya Allah ka zo da ƙasar mu lafiya ka mana maganin duk waɗanda suke makiya na cikin gida da na waje ya Allah muna roƙonka bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana muna sanarwa a gashe darsa an koma ko duk karatuka da ake gabatarwa na wajen da markaza ta addawatu ila Allah kenan an koma su insha Allah mu ma tafsiri da muke gabatarwa a masallacin Kenya na kowace rana ta talata insha Allah za a ci gaba da wannan tafsiri yau za a koma karatun kenan kuma darasin da ya shafi na mata na ranar lahadi a wannan masallaci na kenya shi ma insha Allah an koma shi da dukkan sauran karatuka dai muna fata Allah madaukakin sarki ya taimaka mana ya kuma sa mana albarka a cikin dukkan abin da muke yi ya yi mana kurakuran mu subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh I don't know.